أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وتابعيهم باحسان وسلم تسليما كثيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون إن من, إن من ذاق طعم التعبد لله والتقرب منه لم يكفه الفرائض بل طلب الاستزادة من النوافل والتطوعات ينبغي بها يبتغي بها مرضاة ربه والتلذذ بمعيته وخدمته وعبادته فما أحلى وما أشهى وما أجمل أن يقيم المسلم نفسه في عبادة الله من غير أن تطلب منه طلبا جازما وأن يبادر إلى طاعة وأن يبادر إلى طاعته من غير أن تفرض عليه يصنع ذلك نافلة منه حبا ورغبة وشوقا إلى جوار ربه ومرضاته أيها الإخوة في الله إن للنوافل عند الله عز وجل فضلا عظيما ولها في ديننا أهمية بالغة من ذلك أنها سبب في حب الله عز وجل ففي الحديث القدسي يقول الجليل ففي الحديث القدسي يقول الجليل سبحانه وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سعلني لأعطينه ولئن وإن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري عباد الله إن النوافل صور كثيرة فمنها نوافل الصلاة وأفضلها السنن الرواتب للحديث السابق ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة رواه مسلم وهي اثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعده واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء وأكثرها تأكيدا هي سنة الفجر القبلية فعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر متفق عليه وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقعة الفجر خير من الدنيا وما فيها متفق عليه ومن نوافل الصلاة الوتر وأقله ركعة واحدة واحدة ولا حد لأكثره وعن وقت صلاة الوتر تقول عائشة رضي الله تعالى عنها من كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل أو وسطه وأو وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى الصحراء متفق عليه فينبغي أن يكون آخر صلاة يصليها الإنسان لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه ومن نوافل الصلاة صلاة الضحى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر متفق عليه ووقتها ممتد من بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر قبل الزوال وأقلها ركعتان وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ثماني ركعات خفيفات فعن أم هاني أنها رأت النبي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى يوم فتح مكة ثماني ركعات تقول فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم غير أنه يتم الركوع والسجود متفق عليه ومن النوافل أيها الأحبة نوافل الصيام ومنها صيام صيام الاثنين والخميس فقد حكت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يتحرى صيام كان يتحرى صيام الاثنين والخميس رواه ابن ماجه وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أضعهن لا أضعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر ومن نوافل الصيام أيضا صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم أما نوافل الزكاة فقد رغب القرآن والسنة بالإنفاق في سبيل الله والإنفاق على الأرامل والفقراء والمساكين والتصدق وإطعام الطعام وكفالة الأيتام وكل ما ينفق في الخير بعد الزكاة فهو من النوافل الإنفاق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقال تعالى مادحا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا ولا يقبل الله الا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه أيها الأحبة تلكم بعض بعضا من صور نوافل العبادات والواجبات وحسبها شرفا وفضلا أنها توجب لأصحابه لأصحابها الجنة فعن فعن ربيعة بن كعب السلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوعه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقة في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم والمقصود بكثرة السجود هو الاستكثار من نوافل الصلاة وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة فحافظوا عليها تسعوا تسعدوا ولا تغفلوا عنها فتخسروا ثوابها العظيم وأجرها العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم القيامة يا كو إن ما سؤال بركة godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman tsarinsa muna neman siriyarsa muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin kawukanmu da kuma munanan ayyukanmu duwar da Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi babu mai shiryarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala duwanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi duwadda ya bata kuma babu wanda ya isa ya shiryar da shi muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai shi fi cancanta a bauta masa ba tare da an hada shi da wani abokin tarayya ba na shaida lalle annabi Muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne tsira da aminci su tabbata ga fiyayya halitta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama ya ku yan uwa masu albarka lallai duk wanda ya ɗanɗani zaƙin ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kusantar Allah subhanahu wa ta'ala to lallai fa abubuwan da aka wajabta masa na farillai kamar sallan azhar la'asar wayannan salloli guda biyar da yin azumin watan ramadan da ba da zakka ba za su wadatar da shi ba bal abun ma da zai ringa nema shine neman ƙari ta hanyar aikata ayyuka na nafiloli waɗanda za su kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata wannan ne domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zaƙin abin da yake yi na ibada ta yadda zai kusantar da shi zuwa ga Allah maɗaukacin sarki gaba ɗaya babu abin da ya fi zaƙi babu abin da aka fi sha'awa babu abin da ya fi daɗi a ce mutum bayan ya yi ibada wa Allah kuma yana neman ƙari wajen yin ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana gaggawa wajen aikata ayyuka na ƙwarai waɗanda za su zama bayan wa'ancan abubuwa na farillai da aka wajabta masa yana aikata wasu abubuwa daban domin neman kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ku yan masu albarka lallai aikata ayyuka na nafilfili wakan yana nuna so da kake nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙoƙarinka da dagewanka wajen ka ga ka dace da yardar Allah maɗaukakin sarki lallai ɗan uwa masu albarka na filfili wanda ake yi domin neman kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna da falala da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin wannan addini namu yana da muhimmanci sosai don haka nema aikata su sababi ne da zai sa ka samu soyuwar Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya zo cikin hadisin kudusi hadisin da imam bukhari ya ruwaito manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da aikata nafilfili yin ibada wa Allah madaukakin saki ta sallar nafila ko ta bada yin sadaka ta aikata ayyuka ne na nafilfila wanda za su kusantar da kai zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ke cewa bawa ba zai gushe ba yana aikata wa'annan abubuwa face Allah subhanahu wataala ya so shi sai Allah madaukakin sarki sai ce fa idza ahbabtu idan na so shi kuma kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi zan zama ni ne jinsa da yake ci wa basarahu alladhi yubsiru bih zan zama ni ne ganin sa gaba daya wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha zai zama cewa ni ne hannunsa wanda yake tabawa tare da shi wa rijluhu allati yamshi biha zai zama ni ne kafarsa wanda yake takawa tare da ita zai zama ba inda yake takawa sai zuwa wajen alkhairi zai zama babu abin da yake tabawa sai alkhairi zai zama babu abin da yake gani sai alkhairi zai zama babu abin da yake ji sai alkhairi Allah madaukakin sarki sai ce wa in sa'alani la u'tiyanna idan ya roke ni ya tambaye ni ni kuma zan bashi wa in ista'adhani la u'idanna idan ya nemi tsari na kuma kuma ni zan tsare shi zan kare shi me ya ja masa wannan martaba me ya ja masa wannan soyayya take tsakaninsa da Allah subhanahu wataala face kusantan Allah subhanahu wataala da yin nafilfili ya ku yan uwa masu albarka lallai nafilfili suna da surori da yawa suna da bangarori da yawa daga ciki akwai nafila na sallah sallah da ake na nafilfili bayan waɗancan salloli na farilla daga cikin waɗannan sundoli da ake yi na nafilfili wadda suka fi falala su ne a sunanun rawatin sallah ne na sunnoni da ake yin su bayan kowace sallah ta farilla ko kafin sallah ta farilla hadithi ya inganta cikin wancan hadithin da ya gabata a ciki Allah manzo Allah Allah madaukakin sarki yake cewa ma min abd ma min abdin muslimin yusalli lillahi kullu yawmin 12 rak'atan babu wani mutum musulmi da zai ringa sallah rak'o'i guda 12 a cikin wannan ra'a kowace rana ka sallaci rak'o'i guda 12 ma'ana wa'annan rak'o'i guda 12 ba salloli bane na farilla wato wadda suna zama nafila ne tatawu'i ne ƙari ne kake yi a kan wa'yancan rako'i guda wa'yancan salloli guda goma sha biyu illa bana allahu lahu baitan filjanna face allah subhanahu wa ta'ala ya gina wa mutum gida a gidan aljanna in dai ka kiyaye wa'yannan rako'i guda goma sha biyu kana yin su kullum dimun da'imun ka kiyaye su allah subhanahu wa ta'ala zai gina wa mutum gida a gidan aljanna wa'yannan rako'i guda goma sha biyu su ne kamar haka raka'a guda biyu kafin sallan asuba da kuma raka'a guda hudu kafin sallan azahar da raka'a guda biyu bayan sallan azahar da kuma raka'a guda biyu bayan sallan magariba da kuma raka'a guda biyu bayan sallan isha rako'i guda biyu kafin sallan asuba rako'i guda hudu kafin sallan azahar kakana da shi da kenan da rako'i guda biyu bayan sallan azahar kaga kana da nawa kana da takwas sannan kuma da rako'i guda biyu bayan sallan magariba kana da goma da kuma rako'i guda biyu bayan sallan isha kaga yana da kana da goma sha biyu cip cip idan mutum ya kiyaye wa'annan rako'i guda goma sha biyu a rana Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa gida a gidan aljanna wayancan rako'i guda biyu na kafin sallar asuba su ne wadda ake kira da raka'atain alfajir mutum ya kiyaye su saboda hadisi ya inganta daga nana Aisha take cewa bata taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye wato salloli ba na nafilfili sama da yadda yake kiyaye waɗannan raka'atain alfajir din domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rak'o'i guda biyu na kafin sallan asuba bayan alfijir ya fito sun fi alkhairi da duk abin da ke cikin ta sun fi alkhairi sama ma'ana sama da abin da ke cikin duniya gaba ɗayanta da ita duniyar da abin da ke cikinta idan kai wancan rak'o'i guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikinta alkhairi sun fi a baka duniya sun fi a baka abin da ke cikin duniyar gaba idan ka sallaci wa'yantar rako'i guda biyu da haka ‘yan uwa mu dage da sallatan wa'yannan rako'i guda goma sha biyu a rana domin samun albarka da kuma samun aljannan Allah subhanahu wa ta'ala amma abin mamaki shine sai ka ga mutum daga an idar da sallah ko sallan azahar ko wani abu mai kama da haka duka sallolin nan sai mutum sai kada rigarsa sai fita a bari ma banda sallar la'asar tunda an hana nafila bayan sallar la'asar amma dai sallar azahar idan aka yi ya kamata a ce ka zo ka kafin a shiga sallah kai sallar nafila rako'i guda hudu daga an idar nan ma kai nafila rako'i guda biyu amma daga an tashi mutum sai kada rigarsa kawai sai yi waje a tunaninsa yana ganin sallan farillan nan da ya yi ta wadatar masa kawai alhali bai sani ba cewa idan aka zo ranar gobe kiyama bayan waɗannan falaloli da za ka samu na sallatan na filfili idan aka zo ranar gobe kiyama za a zo a duba ayyukanka na alkhairi a duba sallanka gaba ɗaya idan aka ga ta yi kyau to ka tsira in aka samu fa akwai matsaloli to sai a duba shin kayi na filfili ne shin kayi na filfili ko baka yi ba idan kayi sai a ɗauko sai a cikata wa'ancan guraben da su idan baka yi ba kuma shi ke to yanzu a nan wa yake da garanti wa yake da garanti cewa wa'annan salloli da kake guda biyar ɗin nan sun yi daidai akwai mai garanti akan wannan wallahi duk duniya babu wanda yake da wannan garanti babu wanda yake da garanti kai dai kana fata Allah ya karba kana fata Allah ya karba amma babu wanda yake da garantin cewa sallolin nan da yake a zahar la'asar magariba insha asuba sun zama daidai kuma Allah ya karbe su babu wanda yake da wannan garancin ashe kenan me ya kamata kai ya kai dan uwa shine ka ƙara da wasu salloli na nafilfili wadda ko da an je lahira to wa'annan nafilfilin za su taimaka maka su tagaza maka darajan kai ƙaru a wajen Allah subhanahu wataala don haka ya ku yan uwa masu albarka lallai wa'annan nafilfili suna da muhimmanci daga cikin su akwai abin da ya shafi sallan wutiri aƙalla sallan wutiri da ake yi na dare shine raka'a guda ɗaya ko kai raka'a uku ko kai raka'a biyar amma dai aƙallansa shine raka'a guda ɗaya babu ƙasa da raka'a guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadithin na na Aisha hadithin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito na na Aisha take cewa a kowane dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wuturi ko ya zama a farkon dare ko a tsakiyar dare ko kuma a ƙarshen dare ƙarshe sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙare shi ne dab da fitowar alfijir ya ku yan uwa masu albarka wajibi ne a gare mu ya zama mu sanya ƙarshen sallanmu na dararrake da muke yi shine mutum ya sanya shi ya zama sallan wuturi shine sallan karshen ka na dai hadithin abdullahi na umar hadithin da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ij'alu akhir salatukum bil-layli witra ku sanya karshen sallan daren ku da za ku ringa yi ya zama shine wuturi daga kunyi kuma sai mutum ya je ya kwanta bacci amma zaka ga mutum ya kwanta bacci ba ruwansa bai yi sallan dare ba bai yi komai ba ya ci gaba da bacci ba zai iya mata shi ma sallan asubahi ba musamman a cikin wannan sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka rawaito Imam Albani ya inganta hadisin cikin Sahihul Jami' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana dariya ga duk mutumin da ya tashi cikin dare ya tashi yin sallah babu abin da ya tada shi sai sallah to Allah madaukakin sarki yana masa dariya duk wadda Allah kuma ya masa dariya saboda ya tashi yin ibada to wuta ba za ta shafe shi ba ba zai shiga wutan jahannama ba to ya yan uwa ga hanyoyin shiga aljanna masu sauki masu arha amma muna kin su mu ringa tashi cikin dare ko da da raka'a ɗaya ne ka tashi kai Allah subhanahu wataala yana farin ciki da wannan Allah yana son wannan ga lada da za ka samu ga biyan bukata da za ka samu daga wajen Allah wadda duk abin da ka roƙi Allah maɗaukakin saki a irin wannan lokacin Allah zai baka shi kuma gashi Allah zai maka dariya duk wadda kuma Allah maɗaukakin saki masa dariya kuma to babu shi babu shiga gidan wuta sai dai shiga gidan aljanna ya ku yan uwa masu albarka mu dage da yin nafilfiri daga cikin wa'annan nafilfilin akwai sallan walaha da da ake cewa sallan tsofi sallan walaha sallah ne na kowa da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadithin da abu huraira ya rawaito hadithin da imam bukhari da imam muslim suka rawaito abu huraira yake ba da labari yake cewa masoyina ausani khariri bi thalathin la ad'uhunna hatta amut yace masoyina ya bani ya mun wasiya da abubuwa guda uku masoyin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya da abubuwa guda uku yace kada ka bar wa'annan abubuwa guda uku har sai ka mutu har sai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa'annan abubuwa guda uku sune saumu thalathati ayyamin shine mutum ya azumci azumin kwanaki uku min kulli shahrin da kowace tsakiyar wata shine ran sha uku da ran sha hudu da ran sha biyar wainan su ne kwanakin da wata yake haske ranar sha uku da sha hudu da sha biyar kwanaki ne da wata yake haske wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasiya wa abu huraira al'ibratu bi umumin law la bi khususis sabab darasin da zamu koya anan shine kada mu dauka manzo Allah yana magana ne da iya Abu Huraira kawai a'a umumin lafazin zamu dauka ba wai abin iya wanda ake magana da shi ba yanzu sai mu dauka da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana shine azumin kwanaki guda uku da kowace wata da kuma wa salatu duha sallan walaha shine daga lokacin da rana ta fito ta daidaita har zuwa dab da sallan azahar da minti goma sha biyar ko na abu mai kama da haka duk lokaci ne da ake sallan walaha mafi karancin sallan walaha shine raka'a guda biyu amma an samu manzo Allah yayi raka'a takwas kamar yadda hadithin ummu hani ya tabbatar da haka sai manzo Allah ya gaya masa na uku sai ya ce masa wa naumun ala witrin da kuma yin bacci kafin ka kwanta bacci shine kai sallan wuturi kafin kai bacci wani hadithi ne ingantacce ya ku yan masu albarka irin wayannan ibadodin suna da yawa mu yi kokarin kiyaye su daga ciki akwai azumin litinin da kuma alhamis kuma yadda aka samu na soshin hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna akan haka sanan kuma akwai nafilfili bayan fitar da zakka zakka na abin da ya shafi zakkan kudi ko zakkan gona idan ka yi noma hatsinka ko abin da ka noma ya kai ka fitar da zakka to wajibi ne ka fitar da zakka babu wani dalili da za a kawo maka a ce wai ba a fitar da zakkan riɗi ko ba a fitar da zakkan gyada wai duk abin da yake fitar da 'ya'ya a ƙasa wai ba a fitar masa da zakka duk wanda ya kawo maka irin wayannan shubuhat din wallahi yana so ya halakar da kai ne yana so ya halakar da kai ne a ce maka wai riɗi ma ba shi da zakka gyaɗa ma ba shi da zakka mai koko ma ba shi da zakka wai kaza ma ba shi da zakka yan wa mu ji tsoron Allah wallahi duk wanda zai kawo maka ya ce maka abu kaza babu shi to ya kawo maka dalili a cikin alkur'ani ko kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ya samu wa ya gaya masa wa ya taɓa ji da haka kada mu je muna neman sauki mu saba wa Allah saboda kawai an shiga wani yanayi kana neman sauki wai kamate ka saba wa Allah ko ne ya ce maka wace ka lissafa abinda ka kashe a gonanka gaba daya tun daga shuka daga noman shanu da noman hannu da shuka da kaza sai ka ware su gefe sai ka duba wai wannan din ya kai zakka ka cire ashe ba wanda zai yi zakka kenan yanzu aka rabu kallawa ka samu buhu goma sai a ce sai ka cire abun da kai sai ka cire buhu biyar ko ka cire buhu shida shine duk abin da ka kashe a gona saura buhu to buhu ya kai zakka ne ashe ba za ka yi zakka ba kenan to hakkin Allah shine a farko sannan kuma sai ka biyo sauran hakkokin da kai a cikin gonanka ka fara cire hakkin Allah shine farko fa haqqullahi ahaqqu an yuqda hakkin Allah shi yafi cancanta a fara biya kafin komai haka ka fitar da zakka na abin da ka noma ka fitar in bai kai zakka ba to kai sadaka wayannan nafilfilin suna da muhimmanci kai sadaka ka fitar ka kyautata wa mutane amma mutum kawai ya matse ya make ya ce wai ba zai fitar da zakka ba wai saboda an ce ai ya ji wani malami ya ce to malamin da ya kawo maganar ya kawo maganar Allah ne ko maganar manzo Allah ko maganar wani daga cikin magabata na kwarai da wani dalili ya kafa maka hujja a kai sai an je lahira kuma ku zo kuna baram-baram da shi kaga kuma kana da na sani me yasa ka dauki fatawan malami kaza me yasa ka dauki fatawan kaza haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu tsaya akan abin da musulunci ya karantar da mu an fahimta Allah madaukakin sarki ya samu wanye lafiya Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu gaba daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen aikata ayyuka na nafulfuli ya Allah muna roƙonka abubuwa da aka noma a cikin wannan damana mai albarka ya Allah ka sanya albarka a cikinsa ya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga dukkan wata talauci Allah madaukakin sarki ka kare mu daga dukkan wata sharri na fili da na boye ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ya Allah ka saukar mana da albarka da arziki a cikin wannan kasa mai albarka ya Allah duk wasu musibu da wasu wahalhalu Allah madaukakin sarki ka kare wannan al'umma daga cikin ta ya Allah waɗanda suke ta da zaune tsaye wannan kasa ta mu mai albarka ya Allah ka mayar da kaidi zuwa gare su ya Allah ka shagaltar da su da al'amura al'amuransu ya Allah ka mana maganinsu domin babu wanda ya fi ƙarfinka shugabanninmu Allah ka shirya da su idan masu shirwa ne dan ba masu shirwa ba ne Allah ka yi mana maganinsu ka canza mana su da waɗanda suka fi su alkhairi ko mu ila salati ko mu yarhamukumullah